ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نبشركم بأشرف الشهور الذي يأتي بعد طول غياب ويفيد بعد فراق نبشركم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول صلى الله عليه وسلم جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الحديث أخرجه النساء وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقد أنعم الله تعالى على هذه الأمة بهذا الشحر الكريم الذي يقبل فيه العباد على الله عز وجل بشتى أنواع الطاعات يأتي شهر رمضان ليكون ميقاتا لتوبة التائبين وهداية الضالين المنحرفين فكم من تائب تاب ورجع إلى الله تعالى في رمضان وكم من ضال منحرف عرف طريق الهداية في رمضان وكم من مضيع للصلاة وهاجر للقرآن وغافل عن ذكر الرحمن عرف الطريق في رمضان يأتي شهر رمضان نهاره صيام وليله تهجد وقيام فيجمع بين السببين من أسباب المغفره من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث الأول والثاني متفق عليهما يأتي شهر رمضان فينكب أهل الإيمان على كلام الرحمن على ختمات القرآن ولك أن تتخيل أيها الأخ الكريم كم ختمة تختم في رمضان إنه شهر القرآن فيجمع السائم بين الشفيعين يوم القيامة السائم يجمع بين الشفيعين يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب إني منعت الطعام والشهوات بالنهر فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان الحديث أخرجه أحمد والحاكم والبيحقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عباد الله يأتي شهر رمضان وفيه صبر على الطاعات وصبر على ترك الذنوب والمعاصي وصبر على الجوع والعطش والتعب والنصب فيجمع السائم عنواء الصبر الثلاثة ويجمع بين العبادتين اللتين أجرهما بغير حساب إنما يوفى السابرون أجرهم بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى كل, ع... كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وفي رواية لمسلمين كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي عباد الله يأتي شهر رمضان فتتألف القلوب وتتوحد الصفوف وتجتمع كلمة أهل الإيمان شهر واحد ورؤية واحدة وهلال واحد وفيه تفطير للسائمين وعطف على الفقراء والمساكين وفيه لين كلام وبر وجود وإحسان كل ذلك في رمضان فيجمع الساعم مؤهلات الحصول على غرف جنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأصحاب هذه الأعمال قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعد الله لمن أطعم الطعام أعد الله لمن أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام الحديث أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أبي مالك العشأري رضي الله تعالى عنه أيها المسلم عباد الله كيف نستقبل هذا الضيف المبارك نستقبله بتهيئة القلوب وتصفية النفوس وتطهير الأعمال وتطهير الأموال والتفرغ من زحام الحياة قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله لو ظهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم عز وجل قدم بين يدي رمضان عباد الله قدم قدموا بين يدي رمضان توبة صادقة تسلح القلب وتجلب الرحمات والخير فإن من أعظم ما يعود على المسلم من النفع في هذا الشهر الكريم توبته وإنابته إلى ربه ومحاسبته لنفسه هذا الله نستقبل رمضان بالعفو والمغفرة وتهيئة النفوس وتنقيتها من الضغائن والأحقاد والكراهية التي خلخلت عور المجتمع وانحكت قواه ومزقت المسلمين شر ممزق قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين نستقبل رمضان بنفس معطعة ويد بالخير فياضة نبسط يدها بالصدقة والإنفاق ونستقبله أيضا بالصلوات والذكر وقراءة القرآن يا أسير الذنوب والمعاصي والشهوات هذا شهر التوبة يا عاكفا على المعاصي والمحرمات هذا شهر الطاعة يا مدمن الغيبة والنميمة والنظر والاستماع إلى ما حرم الله هذا شهر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يا آكل الربا يا متعاملا بالرشوة وآكل أموال الناس بالباطل يا سارقا ومختلسا من أموال العامة والخاصة يا شاربا للخمر يا متعاطيا للمخدرات ويا عابثا بأعراض الناس هذا شهر العوبة والإنابة هذا شهر صوم هذا هذا شهر صوم الجوارح وصونها عن كل ما يغضي الله سبحانه وتعالى عباد الله هذا شهر القرآن فاتلوه وهذا شهر الغفران فاطلبوه هذا شهر الصيام والقيام والبر والإحسان فافعلوه اللهم بلغنا برحمتك شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام يا ذا الجلال والإكرام يا هدي يا سلام أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم جليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ونما سوء البركة خطبر متيو ذات تتوناني إن شاء الله تعالى جمدا ما مرحبا بضيف شريف لا لي مرابا da wannan bako mai girma mai albarka don uwana masu albarka ina yi muku bushara da mafi girma da mafi darajar wata daga cikin watanni na Allah subhanahu wa ta'ala watan da zai zo mana nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba bayan doguwar fakuwa da ya yi kusan shekara guda kenan muna daku watan da zai kusanto zai gabato bayan rabuwa da shi da muka yi mana shauƙin juna ina muku bushara kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wa sahabbansa masu albarka bushara duk lokacin da watan ramadana ya kusanto su ya gabato su yakan ce tsira da amince tsara tabbata a gare shi ja'akum shahru ramadan lalle ku yi murna ku yi farin ciki saboda ga watan ramadana nan ya zo yana kan kwana shaharun mubarak wata ne da ke ɗauke da albarka kataballahu alaikum siyamahu Allah subhanahu wata'ala ya farlata muku azumtarsa gaba ɗaya fihi tuftahu abwabul janna a cikin wannan wata ake buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya wa tughlaqu fihi abwabun nar ake rirrife a kukkulle ƙofofin wuta a cikin wannan wata mai albarka wato fihi shayatin ake ɗaɗɗaure shaiɗanu da sarƙa wata ruwaya ta nuna cewa maradatul jin taƙadaru marasa jin magana daga cikin shaiɗanu su ake ɗaɗɗaurewa daga ciki annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cewa fihi lailatul a cikin wannan wata mai albarka da ke tinkaro mu gadan-gadan akwai wani dare na musamman khairun min alfi shahar ibada a cikinsa ka dace kai ibada a cikinsa ta fi falala da daraja da soyuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki sama da kai ibadar wata dubu wanda ba shi ba man haruma khairaha wanda duk aka haramta masa alkhairin da ke cikin wannan watar daribatarsa da kokarin samun alkhairi a cikinsa faqad hurim annabi ya ce dukkan wani alkhairi an haramta masa Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi imamu nasa'i ya fitar da shi da imam ahmad da cikin hadisin da sahabi abu da Allah kara mata Allah kara masa yarda ya rawaito dan uwana masu albarka lallai hakika Allah madaukakin sarki yayi mana ni'ima ta musamman mu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan wata mai girma wanda kowanne daga cikin bayin Allah yake fuskantarsa yake kintsa masa yake shirya masa da nau'i nau'i na ibada da zai gabatar wani ya shirya ciyarwa musamman wani ya shirya salloli wani ya shirya addu'o'i wani ya shirya sauka ta alƙur'ani kala kala kowanne irin musulmi akwai abin da yake tinkarar ramadana da shi na alkhairi dan uwana masu albarka ramadana yana kan hanya dab yake da shigowa zai shigo dan ya kasance wani lokaci ne wani zamani ne na tuba ga masu komawa ga Allah madaukakin sarki wani zamani ne da zai kasance shiriya ce ga wanda suka bata suka kauce daga kan hanya nawa nawa ne daga cikin masu tuba daga Allah subhanahu wataala za su tuba a wannan watan su koma ga Allah subhanahu wataala bayan a watannin baya sun sha tafi ƙarfin cikinsu sun yi ayyuka marasa kyau amma cikin dacen Allah maɗaukakin sarki daga mankatar ɗinsa sai ga ya datar da su da wannan wata ya zo sun zubar da komai sun koma sun kifu wajen bautawa Allah maɗaukakin sarki babu ji ba gani nawa nawa ne ga cikin waɗanda suke ɓatattu sun kaucewa hanya amma za ka ga sun gane hanya ta shirya a wannan wata sun dawo kuma sun ba Allah subhanahu wa ta'ala nawa ne wanda za ka samu yana tozarta sallah yana wulaƙanta ta baya kula da lokacinta baya kula da ruku'unta da sujjadarta ya ƙaurace wa alƙur'ani ya rafkana ya gafala game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala amma da zarar an ce maka ramadana ya shigo sai ka ga ya gane hanya ta shirya ya yawo ya ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata lalle wannan watan ya cika wata ne mai albarka ƴan uwana masu girma watan ramadana yana kan hanya dabkir shigowa yininsa azumi ake yi daransa tsayuwa ake yi da kiyamun laili kun ga babu lokacin banza a cikinsa sai ya kasance mai azumi ya samu wasu abubuwa wasu sababai guda biyu daga cikin sababai da Allah maɗaukakin sarki yake gafarta zunubi ta hanyarsu shi ne azumi da kuma sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce man sama rabana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda duk ya azumci ramadana daga farkonsa zuwa ƙarshe yana mai imani da azumin da yake Allah madaukakin sarki ya sa shi sannan kuma yana neman ladan Allah madaukakin sarki annabi ya ce dukkanin zunubansa da gafarta da ya gabata Allah madaukakin sarki ya gafarta masa na biyu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce man kama ramadana wannan kuma ba wanda ya azumci ramadana ba wanda ya azumci ramadana ba a'a wanda ya tsaya wa ramadana ma'ana wanda ya sallar dare yayi qiyamul layl yayi tarawihi ko tahajjudi a cikin ramadana ima yana mai imani da neman lada a wajen Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa Allah madaukakin sarki ya gafarta mana waɗannan hadisai guda biyu duka Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da su kaga sai ya kasance a wannan watan muke samun wannan albarkar sababi dalilai guda biyu da Allah yake gafartawa shine ga azumi ga sallah da safe tun daga bullowar alfijir zuwa faduwar rana azumi kake yi da zarar an sha ruwa kuma ka zo ka fara sallar tarawih shikenan kuma sai zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara banda masu tashi da dare su ma su bauta wa Allah madaukakin sarki a wadannan lokutan nasu to sai ga duk waɗannan abubuwan da manzon Allah ya ambata ka shiga cikin sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya samu daga ciki yan uwana masu albarka ramadana yana tafe yana kan kwana wutan da za ka ga ma'abota imani suke kifuwa a kan zancen ubangiji mai rahama ba su da aiki sai karanta shi ana allailu a tsarafan nahar sauka ba adadi tana gudana a wannan wata mai albarka suranta a cikin zuciya idan aka ce ka ƙididdige iya saukar alƙur'ani da ake yi a ramadana wannan ai zaka sha wahala ba zaka iya ba saboda yawanta wanda ma ya ƙaurace wa alƙur'ani zaka ga ya dawo yanzu ya fuskanci alƙur'ani wanda yake sauka cikin wata biyu ko abin da ya kama da haka za ga ya dawo sauka cikin kwa uku ko kwana biyar ko ƙasa da ko sama da haka ma'ana dai abin yakan ƙaruwa yan uwa ramadan wata ne na alƙur'ani dama takensa shaharul qur'an ne saboda a cikin sa aka saukar da alqur'anin gaba daya sai ya kasance idan ramadana ya shigo in uwana masu albarka dukkanin mutumin da yake azumi yake karatun alqur'ani ya tattara wasu abubuwa guda biyu manya manya wanda Allah madaukakin sarki ya sanya su sababin ceton bawa a ga Allah ranar tashin alkiyama shine azumi da karatun alqur'ani a ramadan ake tattara wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asiyar ƙur'an azumi da alƙur'ani za su ceci bawa ranar tashin alkiyama azumi zai ceci ma'abocinsa alƙur'ani zai ceci wanda yake yawan karanta shi azumi zai ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya rab haƙiƙa na hana shi abinci da shan abin sha da sha'awa-sha'awansa a yini na ramadana shi kuma alkur'ani ce ya ubangiji na hana shi bacci da daddare ka bani cetonsa Allah subhanahu wata'ala sai ya bawa azumi da alqur'ani cetan ma'abocinsu to kun ga shi ma yana faruwa a cikin watan ramadana kayi azumi gashi a bakinka alqur'ani yayi laushi kullun cikin meme tashi kake da karanci kake a cikin watan ramadana sai ka samu waɗannan abubuwa guda biyu a lokaci guda cetan alqur'ani da cetan azumi Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki ‘yan uwana masu albarka wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi da imam albai haƙi hadisin abdullahi ɗan amur ɗan as Allah ƙara musu yarda shi da mahaifinsa lalle watan ramadana ya dabi da shigowa a cikin watan akwai nau'in haƙuri kala kala wanda Allah maɗaukakin sarki yake ba da lada tili a kansu akwai haƙuri akan ɗa'a wa Allah subhanahu wata'ala akwai haƙuri a wajen barin zunubi da saɓan Allah subhanahu wata'ala akwai haƙuri wajen jure yunwa da ƙishirwa da gajiya da wahala da dukkanin nau'in abin da ke sa mutum cikin damuwa mutum zai haƙuri don ya san ibada yake wata da kake yin aikin ibada a cikinsa wannan haƙuri ne asabar alatta wata ne da kake kaucewa saɓan Allah duk da zuciyarka ta so tana marari amma sai ka dage ka yaƙi da zuciyarka ka hana ta san abin da take yin abin da take so saboda me saboda Allah madaukakin sarki baya so as-sabru ala al-ma'asi kenan yin haƙuri akan saban Allah sannan wannan yunwan da kake ji da kishirwa shi ma kayi haƙuri ka jure sannan kayi haƙuri da rikice-rikice da abubuwan da zai biyo tsakaninka da sauran yan uwanka musulmi har annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce idan kana azumi ba a faɗa ba a hayaniya ba a zagi ba a ɗura ashar ba kai kutufo balle kai naushi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idan ma wani mai fada ko wani mai haniya ya yi maka hayaniya ka ce inni mur'un sa'imun inni mur'un sa'imun ni mutum ne mai azumi ni mutum ne mai azumi kaga mai azumi ya tattara dukkanin nau'i na haƙuri nan sai ka samu wasu abubuwa guda biyu wasu lada guda biyu akwai ayyuka guda biyu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ɗaya a cikin hadisinsa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ɗaya a cikin alƙur'ani mai girma su kaɗai ne ayyukan da Allah ke ba da ladansu ba tare da an irga ba zubo shi ake yi tun kuɗo shi ake Allah maɗaukin sarki baya irgawa duk wani la'aiki da ka sai na ibada za ka ga idan kai guda ɗaya sai Allah maɗaukin sarki ya ninka maka shi sau goma zuwa ɗari bakwai zuwa abin Allah maɗaukin sarki ya ga dama amma waɗannan ayyuka guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala kawai ba da su yake yadda shi ya ga dama ka san ku kyautar Allah maɗaukin sarki da take subhanahu wa ta'ala to azumi yake sa ka samu wannan ga azumi ga haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce inna ma yi sabiru na ajarahum bi ghairi hisabi ai kaɗai ana cikawa masu haƙuri ladan su ne ba tare da an irga ba ladan haƙuri ana ba da shi ne ba tare da an ƙididdige shi ba azumi yana haifan maka da kai haƙuri akan duk abin da yake nau'i ne na haƙuri azumi yana kai ka zuwa ga wannan na biyu annabi da aminci su ara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi qudsi yace Allah subhanahu wataala ya faɗa yace kullu amal ibni adam dukkanin aikin da ka sani na dan adam yake na ibada lahu nasa ne illa sawm anna Allah subhanahu wataala yace sai azumi fa innahu li Allah yace azumi nawa ne wa ana ajazi bihi kuma ni sakamako da shi subhanahu wataala a cikin riwayar muslim Allah subhanahu wataala cewa dukkanin aikin da dan adam yake yi nasa ne yudha'afu alhasanatu bi ashri amsalha ana ninnin kalada aikin alkhairi guda ɗaya hasana guda ɗaya zuwa goma ila saba'i mi'ati dhi'fin zuwa ninki ɗari bakwai zuwa ninki ninkin da Allah kuma ya ga dama sai Allah ya ce illa sawm dan uwa sai dai azumi fa innahu li azumi na wani inji Allah subhanahu wataala wa ana ajazi bihi kuma ni zan yi sakamako da shi ya da'u shahwatahu Allah subhanahu wata'ala ya ce mai azumi ya bar sha'aura wa ta'amahu ya bar abincin cinsa min ajili saboda ni saboda ka ni kaɗai na san abin da zan bashi don uwa azumi kake samun waɗannan abubuwa guda biyu lada ka tattara su guda biyu Allah zai ta baka ana tunkuɗo maka ana ingizo maka ladan azumi a hannu ɗaya kuma ana ingizo maka ana tunkuɗo maka ladan a haƙuri da kai akan abubuwan da'a da barin saɓan Allah maɗaukakin sarki ya ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya samu daga ciki yan uwana masu albarka lalle azumin ramadana yana tafe azumin da zukata suke tattaruwa su zamto abu ɗaya zukatan musulmi suna tattaruwa akan abu ɗaya shine ibada ta azumi sahu musulmi yana ɗayanta duk duniya a lokacin da ake azumi ko ina azumi ake yi sannan kalmar ma'abota imani tana zama guda ɗaya watan dai guda ɗaya ne kawai kuma a kallo ɗaya ake masa sannan jaririn watan da ke bullowa shi ma dai guda ɗaya ne idan a gan shi shi kenan saboda wata ne da yake tattara kai ya tattara sauran musulmi gaba ɗaya wata ne da a cikin suka samu ana iftar ana cida masu azumi mutane sukan yi asusu su yi adashi su yi banki su tara ba don komai ba don su ciyar da 'yan uwansu musulmi a cikin azumi da wahala ka samu wani wata da ake irin wannan kyautayi kamar watan azumi kowa ƙoƙari ya ga ya kyautata mai ba da siga mai ba da shinkafa mai ɗinkawa yara kayan sallah mai ba da abinci mai raba kuɗi haka kowa yake yi za ga rashin mutum duk yadda mutum yake talaka bashi da shi da azumi sai kaga ya ci ya samu abin da zai ishe shi insha Allah ta'ala watan azumi kenan albarka daga cikin albarkokinsa wata ne da zaka ga akwai tausasawa da tausayawa ga fakirai da miskinai wata ne da zaka samu akwai tausasa zance ga ƴan uwa wata ne da yake akwai biyayya akwai kyauta ga Allah subhanahu wata'ala da mutane suke yi dukkanin wani faruwa a cikin ramadana wannan sai ka ga ya sa mai azumi ya samu dalilai da za su kai shi zuwa ga samun gidaje ko ɗakuna ka ta fare a cikin aljanar firdausi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce inna fil jannati ghurafan a cikin aljanna akwai wasu ɗakuna na musamman yura zahiruha min batiniha na ciki yana iya kallon nawai saboda gidajen gilas ne saboda an ƙawata su an shirya su wa batinuha min zahiriha haka nan na waje yana iya ganin na ciki a abdallahu sai Allah subhanahu wata'ala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah ya tanadi irin waɗannan ɗakunan liman at'ama ta'ama ga wanda ya ciyar da abinci wa alanal kalama ya tausasa zance ga ɗan uwansa wata ba'a siyama ya bibi azumi ya yi azumi ya sha ruwa ya ɗan wani ya yi azumi ya sha ruwa ya ɗan wani ya bibi azumi wasalla billaili wan nasi niya ya yi sallah da daddare lokacin da mutane suke bacci yan uwa ka gaya min wani lokaci aka fi samun wannan in ba ramadana ba to lokaci ne da mutum yake kintsawa ya shirya ya shiga cikin sauran wanda za su shiga wanda za su samu wanda za su qualifying su samu waɗancan ɗakuna da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa za a samu a cikin aljanna Allah ya samu daga cikin yan uwa wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi da ibn hibban hadisin abi malik al-ash'ari Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda ya yan uwana musulmi me ka shirya dan fuskantar wannan wata mai girma bai ka tanada don tarban wannan bako mai girma daga cikin abin da kamata mu tanada lalle ya kamata mu fuskance shi da kimtsi da shiri wajen tattalin gyaran zuciyarmu da yi mata sabis da garan bawul da tsarkake ayyukanmu da tsarkake dukiyoyinmu ya kasance abin da ke shigowa hannunka na dukiya na halal ne don ka'idar Allah maɗaukakin sarki duk ciyarwar da za ka yi duk sarakar da za ka yi duk kyautayin da za ka yi matuƙar kayi shi da dukiyar babu ruwan Allah maɗaukakin sarki da shi don inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakke ne babu abin da yake karɓa sai mai tsarki ko aiki ko magana to mu tsarkake zukatan mu ƴan uwa yadda kaga lokacin da kake hawa motarka ko mashin ɗinka idan ka daɗe baka hauta ba ko kuma idan ka kwana biyu kana hawanta ka mata sabis mata juyan bakin mai a dudduba ta a ɗaɗɗaure ko ina da ina to babu lokacin da ya fi kamata ya fi cancanta kai wa zuciyarka garan bawul kamar wannan lokacin ka shiga ramadana dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karara ya bayyana mana cewa zuciya tana yin tsatsa kamar yadda karfe yake yin tsatsa yadda ka gan aka je karfe yakan yi tsatsa alƙalbu ya da zuciya takan yi tsatsa haka ya kamata ka ɗauki duk abin da yake da alaƙa da zuciyarka ka tace shi ka buɗe shi ka gyara shi ka tabbatar ka shiga cikin rababana da tsarkakakken zuciya da tsarkakakken aiki dukiyarka tana tsarkake wadda duk aikin da za ka yi da ita Allah maɗaukakin sarki zai karɓa sannan ka yi ƙoƙari ka rage wa kanka shuguli da shu'ub al'amuran duniya ka yi ƙoƙari ka rage wa kanka don ka samu damar ibada dama ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake baka sau ɗaya billin jal ƙwallon ƙwal a shekara in ta wuce ta wuce kenan har abada ba za ta ƙara dawa ba ko da wata shekara ta zagayo ba waccan ba ce daban Allah maɗaukakin sarki ya ara maka lokaci ko za ka gyara ka yi ƙoƙari ka ribaci wannan lokaci al'amuran duniya neman duniya ba zai ƙare ba har ka koma ga Allah maɗaukakin sarki ba za a neman duniya ba wannan dama ce Allah maɗaukakin sarki ya baka yi ƙoƙari ka rage wa kanka abubuwa ka ribaci lokacinka ka karanta alƙur'ani ka yi zikiri ka yi duk abin da ya kafta wanda ka san zaka nemi kusanci da Allah subhanahu wata'ala da shi malam al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa law tahurat qulubukum inda zuqataku sun tsarkaka sun tsaftata kai wa zuciyarka garan bawal yadda ya kamata yace ma shabi'at min kalami rabbikum da zuciyarka ba ta ƙoshi ba ta ƙosa da karatun alƙur'ani ba da an ka fara karatun alƙur'ani ji za ka yi baka son dakatawa idan ka fara sauraron tafsirin alƙur'ani ana yi baka so a dakata wannan lokacin da kai wa zuciyarka garan bawul kenan sai kaga alƙur'ani kake so ta shiga cikin ta duk abin da yake marau in ya shiga sai ka ji kana kyamarsa to zuciya ta samu gyara kenan Allah subhanahu wataala ya gyara mana zukatanmu yi kokari ka gabatar da kyakkyawan tuba tuba na gaskiya taubatan nasuhan kafin shigowar ramadana tuban da zai gyara zuciyarka zai jawo maka rahamar Allah maɗaukakin sarki da alkhairi saboda mafi girman abin da ya kamata bawa ya amfana da shi a cikin wannan watan na ramadana shine kyakkyawan tuba da komawarsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan da yi wa kansa hisabi ka tsaya kai a kan kanka al'insanu ala nafsihi basira kowa ya fi kowa sanin kansa da kansa ni na san kaina kai ka san kanka kowa ya san kanka caje kanka caje ayyukanka na yau da kullum 24 hours ɗinka me kake aikatawa yanzu wani lokaci za ka shiga na musamman ba daidai yake da sauran lokutanka ba kai wa kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi kokari ku yi wa kawukan ku hisabi tun kafin lokacin da za a zo a yi muku yi wa kanka hisabi sai ka gyara tun kana da sauran lokaci yan uwana masu albarka mu fuskanci ramadana da yi wa juna afuwa da gafarta wa juna da kimtsa zuciya da tace ta da fitar da dukkanin wani kidi da gilli da kiyayya waɗanda suke lalata tattaruwar al'ummar musulmi a waje guda wanda suke keta ƙarfi musulmi waɗanda suke yaga dukkanin wani alfarma da musulmi suke da shi gaba ɗaya duk lokacin da aka rabu wannan al'amari ya lalace wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum yi kokari ka shiga ramadana da wankakkiyar zuciya wanda ya maka laifi wane ya maka abin da ba daidai ba yi kokari ka yafe masa idan kun bata ka je ka sulhunta iyayenka me ka da su suna jin daɗinka idan ka tabbatar akwai matsala yi kokari ka je ka ba su haƙuri ka nemi afuwar su kaga cikin ramadana da wankakkiyar zuciya game da iyayenka duk wanda ka san akwai ƙiyayya ko rashin jituwa tsakaninku da shi yi kokari ku shirya kamar ramadana ya shigo Allah subhanahu wata'ala ce fattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wa aslihu zata bainakum ku sulhunta ku gyara abin da ke tsakaninku Allah subhanahu wata'ala ce ku yi wa Allah madaukakin sarki biyayya in kun kasance mu'mine ne mu fuskanci ramadana yan uwana masu albarka da zuciya wacce take mai cike da san bayarwa da kyauta da miƙawa da hannu wanda yake kwarara yake kwararar da abin da ke hannunsa wanda yake kwararar da abin da ke gare shi na alkhairi ka shiga ramadana hannunka a sake ka shimfiɗa shi kai sadaka ka ciyar kai kyauta Allah maɗaukakin sarki zai ninka maka abin da ka bayar ga ramadana da salloli na filfili da zikiri da karatun alƙur'ani duk abin da ka san zai kusanta ga Allah subhanahu wataala dan uwa kokari ka neme shi ka yi shi lokacin sa ne yan uwana masu albarka ina wanda zunubi ya masa kukumi shahawa sha'awe da saban Allah suka yi masa da baibayi to ya sani wannan watan tuba ne ina wanda ya dukufa ka shirɓar ba shi da aiki sai saba wa Allah maɗaukakin sarki da zakke abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta dan uwa gani wannan wata ne na da'a ga Allah madaukakin sarki wa ya baghiya sharri aqsir ya mai neman sharri takaita wannan ba lokacin ta bane inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina wanda yake ya riga ya saba da giba da annamimanci da kallon abin da bai kamata ba da jin daɗi da sauraron abubuwan da ba su kamata ba ka sani wannan wata ne na komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ina riba ina masu ta'ammali da rashuwa da cin hanci ina wanda suke cin dukiyoyin mutane da barna ina wanda yake wawashe ya cinye dukiyar mutane ko ta hanyar kwace ko ta hanyar fashi da makami ko ta hanyar a dukiyar gwamnati a ɗora mutum amana mutum ya sace suna ina ina wanda yake ina wanda yake ta'ammali da kayan maye ina wanda yake sai da kayan maye ina wanda yake ta'ammali da su ina wanda yake wasa da mutuncin mutane yake kutsawa cikin mutuncin mutane wannan wata ne na komawa ga Allah maɗaukakin sarki kowa ya zubar da makamansa ‘yan uwana masu albarka wannan watan azumi ne na gabbai da kuma kare gabbai azumi baya nufi ka kame bakinka daga ci da sha kadai wallahi an uwa ba wannan ne kadai azumi ba azumi yana nufi ka kame banka kamar yadda ka kame bakinka daga ci da sha ka kame farjinka daga sha'awa dole ne kuma ka kame gabanka ka kame jinka ka kame ganinka ka kame hannunka ka kame idanka daga shiga cikin duk abin da Allah subhanahu wataala bai yarda da su ba wannan watan alƙur'ani ne ‘yan uwa mu karanta shi wannan watan gafara ce mu neme ta wannan watan azumi ne da tsayuwa da biyayya da kyautatawa mu aikata shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu cikin wannan wata cikin aminci Allah ba mu ikon azumtarsa yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu azumce shi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukanmu idan mun aikata Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin alkhairan da ya nada a cikin wannan wata mai albarka na gafara da ‘yantawa da rahama Allah subhanahu wa ta'ala ka samu na ciki duk abin da yake naki Allah subhanahu wa ta'ala ya katar da mu daga ciki da uwana masu albarka akwai rashi da aka yi a yanzu akwai wata bayar Allah hajiya umma mata ce Alhaji Rabi'u mai katako mahaifin Alhaji Musa Barna wanda shine mu'assis na wannan a masallaci na mai albarka Allah ya mata rasuwa da jiya da daddare muna fata Allah subhanahu wa ta'ala kanta Allah ya gafarta mata Allah ya fi zunubanta da kurakuranta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba iyalanta hakurin juriya da rashi na wannan da wannan rashi da suka yi za a yi jana'izar ne yanzu bayan sallar juma'a a masallacin mutala idan an yi sallar juma'a a masallacin mutala za a gabatar da jana'iza akwai ɗaya daga cikin dattawan malamai alarammomi shi ma da Allah madaukakin sarki ya ɗauki ransa shine malam Umaru wanda aka fi sani da wal afafu shi ma Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah subhanahu wata'ala ba iyalansa haƙurin juriya kai rashi da aka yi shi ma a nan makota gidan gidan baba gafasa Allah maɗaukakin sarki wa ɗaya daga cikin iyalansa rasuwa ta ma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mata dukkanin rashe-rashen da muka yi wanda na ambata da wanda ba ambata ba Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu gaba ɗaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله